إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الأحبة في الله إن من عظيم نعم الله على عباده أن جعل لهم مواسم يتجدد فيها خيره وفضله ومن أعظم هذه المواسم فصل الأمطار الذي تنزل فيه رحمة الله وتظهر فيه آيات قدرته ويحيا به الإنسان والحيوان والنبات أيها الأحبة في الله إن أول خصيصة من خصائص فصل الأمطار أنه موسم الرحمة قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فسمى الله الغيث رحمة لأنه سبب حياة العباد والبلاد وقال سبحانه ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أي ماء كثير البركة والنفع ومن خصائص هذا الفصل أنه يحيي الأرض بعد موتها وفي ذلك دليل على قدرة الله على بعث الموتى قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ورحم الله جميع المسلمين في هذه الآية دليل على صحة البعث فمن أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى ومن خصائص فصل الأمطار أنه سبب الحياة لجميع المخلوقات قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما أي لا يعيش شيء إلا بالماء أيها الأحبة في الله ومن خصائص فصل الأمطار أنه موسم للشكر والذكر والدعاء فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يتلقى المطر بالفرح والحمد لا بالغفلة والنسيان فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا رواه البخاري والصيب هو المطر النازل من السماء وعن عنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه استحباب التعرض لأول المطر لأنه رحمة حديثة العهد بخلق الله تعالى ومن خصائص هذا الفصل أنه من أوقات إجابة الدعاء قال صلى الله عليه وسلم اطلبوا اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث رواه الشافعي وحسنه جماعة من أهل العلم فاغتنموا عباد الله هذه الأوقات المباركة وأكثروا من الدعاء لأنفسكم ولوالديكم وللمسلمين ومن خصائص فصل الأمطار أنه يذكرنا بأن الاستغفار سبب لزنو- لنزول الخيرات والبركات قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو الجدب فقال له استغفر الله وجاءه آخر وجاءه آخر يشكو الفقر فقال استغفر الله وجاءه آخر يشكو عدم الولد فقال استغفر الله ثم تلا هذه الآيات من سورة نوح فيا لها من وصية عظيمة تدل على أن الاستغفار مفتاح الخير كله وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيدوا نعم قيدوا نعم الله بالشكر فالشكر سبب الزيادة والكفران سبب الزوال قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فاشكروا الله على نعمه واحمدوه على الآ على الآ على الآلاء واسألوه من فضله فإنه سبحانه هو الوهاب الكريم أيها الأحبة في الله اعلموا أن الأمطار نعمة عظيمة من نعم الله وأمانة يجب أن تقابل بالشكر والطاعة لا بالمعاصي والغفلة قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فالإيمان والتقوى من أعظم أسباب نزول البركات وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالاستغفار والتوبة تستنزل الأرزاق وتندفع البلايا ويسير العسير وقال الإمام ابن القيم رحمه الله الشكر حارس النعمة الشكر حارس النعمة الموجودة وجالب النعمة المفقودة فينبغي للمؤمن إذا نزل الغيث إذا نزل الغيث أن يحمد الله وأن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرحم الضعفاء والمتضررين وأن يساعد المحتاجين فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وإذا كثر المطر وخيف ضرره فكا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر متفق عليه فتعلموا سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم وأحيوها في أنفسكم وأهليكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد bayan haka ‘yan uwa ina ƙara jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda gare shi ne muke neman taimako sannan kuma gare shi muke tuba muna neman gafara sannan kuma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu gaba ɗaya daga sharrukan kawunanmu sannan kuma da ayyukanmu waɗanda muka yi aikatawa munana tabbas duk wanda Allah maɗaukin sarki ya shiryar da shi to babu wanda zai iya batar da shi haka wanda Allah ya batar da shi babu kuma mai shiryar da shi ina mai shaidawa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya sannan kuma ina mai shaidawa lalle shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne bayan haka yan uwa ina yi wa kaina da ku wasiti da jin tsoron Allah madaukakin sarki domin tsoron Allah madaukakin sarki wasiya ce da Allah madaukakin sarki yayi ta ga bayinsa tun daga farko har zuwa bayinsa na ƙarshe Allah madaukakin sarki yana cewa a wata ayar ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda kuka ce kun yi imani ga Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah haqqa tuqatihi jin tsoron Allah na gaskiya daidai wanda mutum zai iya wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu kuma face kuna mi kuna musulmai ya ku yan uwa musulmi mu sani iya daga cikin girman abubuwan da Allah madaukakin sarki yake yi mana na ni'ima shine Allah madaukakin sarki ya sanya zamani bayan zamani lokaci bayan lokaci yana shudewa lokacin kaza ya zo ya huce lokacin zafi ya zo ya huce lokacin sanyi ya zo ya huce sannan kuma lokacin ruwa ma'ana lokacin damana ya zo shi ma ya huce to iya daga ciki mafi girman a lokuta da Allah maɗaukakin sarki yake arzuta bayansa da shi shine wannan lokaci da muke ciki wanda ruwa yake sabka daga sama wanda kuma wannan lokacin akwai albarka da rahama a cikinsa sannan kuma a cikin wannan lokacin ne ayoyi na ƙudura ma'ana cewa Allah yana iya yin komai shi kaɗai yake iya yin wannan abubuwan a cikin wannan lokacin ayoyin Allah suke bayyana sannan kuma a wannan lokacin ne mutane suke rayuwa sannan dabbobi suke rayuwa haka zalika kuma itace suke rayuwa a wannan lokaci ya ku uwa musulmi mu sani to irin wannan lokaci lokaci na damana Allah maɗaukakin sarki ya keɓance shi da wasu abubuwa wanda shi kaɗai wannan lokacin yake da wannan abubuwa daga ciki shine Allah ya kira wannan lokacin da abin da ya shahi rahma shi wannan lokacin rahama ce da Allah madaukakin sarki yayi ta gabayi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa allazi yunazzilu al-ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata Allah madaukakin sarki yace shine wannan wanda yake sabkar da ruwan sama bayan mutane sun ɗebe kauna sun ɗebe tsammani da cewa ruwan nan zai sabka sai Allah maɗaukin sarki ya sabkar da shi, wayan shuru rahmatahu, Allah ya ce kuma sai Allah ya wanzar da rahamarsa ma'ana wannan ruwan, idan ya sabka sai rahama ta lulluɓa bayansa da kuma abin da ya shahi itace da kuma abin da ya shahi dabbobi, sannan sai Allah maɗaukin sarki ya ce wahuwal waliyul hamid. Allah maɗaukakin sarki shine alwaliyu ma'ana mai jibintar lamari. shi kaɗai ne yake shibintar lamarin bayansa, sannan kuma Alhamid, Allah maɗaukakin sarki shi ne abin yabo abin godiya. Haka zalika Allah maɗaukakin sarki ya tambayi, kaga a cikin wannan aya sai Allah ya ambaci alghaita da rahma, shi wannan ruwan saman sai Allah ya ambace shi da shi ne rahma, saboda shi wannan ruwan sababi ne na mutum ya rayu, ‘yan Adam su rayu, sannan kuma gari ya rayu. Ma'ana, itace za su fito kaga gari yayi kyawu haka zalika Allah madaukin sarki ya ambata a wata ayar wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid Allah madaukakin sarki yace mu ne muke safkar da ruwa daga sama ruwan nan mubarakan wa'inda suke masu albarka sannan kuma fa ambatna bihi sai mu rayar sai mu fitar daga wannan ruwan idan ya sabka wannan ruwan sai ya zamanto sababin da ya sa muka fitar da jannatin lambuna ma'ana gonaki kaga sun rayu itace sun fito kenan Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma wahabbal hasid sannan kuma mu fitar da abin da ya shahi ƙwayoyi wa'inda za a girbe ma'ana abinci tun daga abin da ya shahi alkama irin su hatsi irin su masara da dai sauransu Allah maɗaukakin sarki yana fitar da su ne sababin ruwan da yake sabka na sama kaga wannan yake nuna ashe ruwan sama albarka ce da rahama gare mu baki daya shi yasa al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake ambatawa karkashin wannan ayar cewa da Allah yace wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka sai yace ai wannan ruwan ma'an kathiral barakati wan naf'i ruwa ne wanda yake da amfani mai yawa sannan kuma da albarka mai yawa domin idan an sabkar da ruwa a wannan lokacin mutane za su samu ruwan sha isasshe a wannan lokacin dabbobi za su samu ruwan sha isasshe sannan kuma 'yan adam su samu lokacin da za su shifka abin da ya shahi abincin da za su girbe bayan wannan ruwan ya zo ƙarshe sannan kuma su ci gaba da ci haka zalika su ma dabbobi su samu abincin da za su ci domin a wannan lokacin ciyawu suke fitowa kaga wannan yake nuna ashe wannan ruwa idan ya sabka akwai albarka mai yawa sannan kuma akwai amfani mai yawa ga bayi ga baki ɗaya. Sannan kuma ya koyan uwa musulmi daga cikin abubuwan da wannan lokaci na damana yake ɓance shi shi kaɗai yake ɓanci wannan shine Allah yana rayar da ƙasa bayan ta mutu. Sannan kuma a cikin wannan Allah maɗaukin sarki yake fitar da dalili da yake nuni akan cewa Allah maɗaukakin sarki ashe yana iya tayar da shi ne zai tayar da mutum idan ya mutu ko kuma mataccen abu in ya mutu. Saboda yana, ta, yana rayar da ƙasa bayan mutuwarta. Yane ne an rayar da ƙasa bayan mutuwarta za ka ga akwai lokacin da ya kasance a baya kafin yanzu, ƙasa ta zamanto ta bushe, babu itace, babu ciyawu da suke fitarwa. amma yanzu sai Allah ya rayar da wannan ƙasan bayan sabkar da ruwan sama shi yasa Allah madaukakin sarki yake ambacewa wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a yace yana daga cikin ayoyin Allah cewa lalle kai zaka ga ƙasa yayin da ta mutu ma'ana ta bushe babu komi na itace da suke fitowa daga wannan ƙasar amma sai Allah ya ce fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat warabat sai Allah ya ce, Amma a yayin da muka sabkar da ruwa, muka sabkan mata da ruwa, sai ihtazzatu warabat sai kaga wannan ƙasar ta kumbura ta fitar da abin da ya shahi abin da ya shahi itace daga ƙasa sai Allah ya ce innal ladhi ahyaha to ku sani lalle wannan wanda ya rayar da wannan ƙasar bayan ta mutu to kuma shine wanda la muhyil mauta tabbas shi ne zai rayar da matattu idan sun mutu. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innahu ala kulli shay'in qadir. Lalle Allah maɗaukakin sarki game da dukkan komai shi mai iko ne, shi kaɗai ne yake da iko akan yin komai. Domin babu wanda ya isa safkar da ruwan sama, sai Allah maɗaukakin sarki. Duk da Allah maɗaukakin sarki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari idan Dajjal, Dujal ya zo, mutane ba su yi imani da shi ba daga cikin mutanen da zai ruɗa, akwai wanda zai ruɗe su ne ta hanyar sabkar da ruwan sama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ba shine ke sabkar da ruwan ba Allah ne yake sabkar da ruwa amma shi zai ce ne mutane idan ba su yi imani da shi ba zai ce musu zai zo a lokacin da ba lokacin damana ba ya ce in dai kuka yi imani akan cewa ni ubangiji ne zan sabkan muku da ruwa kun san ku a wannan lokacin ba lokacin ruwa ne ba za su ce sabkan mana mu gani sai ya ce sama ta kece da ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma saman nan sai ta kece ruwa ya sabko to duk da haka ba shine ke sabkar da wannan ruwa ba Allah madaukakin sarki ne yake sabkarwa kenan babu wanda ya isa sabkar da ruwa daga sama sai Allah madaukakin sarki shi yasa al-Imam al-Qurtubi karkashin wannan ayar yake cewa cikin wannan ayar akwai dalilin da yake nuna cewa ala sihhatil ba'thi akan cewa tabbas da gaske za a rayar da mutane bayan sun mutu ba wai mutane kaɗai ba, duk wani halitta Allah maɗaukin sarki zai rayar da shi, duk wani abin da ya shahi mutane da aljanu da dabbobi, domin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ambata mana a hadifi ingantacce cewa a ranar tashin alƙiyama za a mayar da haƙƙin bayi akan duk wanda ya cuce su. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa latu addunnal huquqa ila ahlihi yawmal qiyama. Manzon Allah ya ce tabbas wallahi za ku mayar da haƙƙin mutanen da kuka ci haƙƙinsu a nan duniya a ranar tashi alƙiyama, to sai kun mayar da wannan haƙƙin. Wanzu Allah ya ce, Hatta yi ƙwada lishatil ƙarna mina shatil jalha. Allah maɗauki, wanzu Allah ya ce, Har sai an yi hukunci tsakanin akuya ko tumkiyar da take da ƙaho, ta bugi tumkiyar da bata da ƙaho, su kansu sai an musu hisabi, wannan yake nuna maka ashe su ma dabbobi sai an tayar da su a ranar tashin alƙiyama. To kaga a cikin wannan ayar zamu fahimci haka. Me yasa? Saboda Allah madaukakin sarki ya ce zaka ga cewa iya daga cikin ayoyin sanin Allah, ayoyin da zaka gane akwai Allah cewa zaka ga wa ƙasa za ta mutu, babu itace ta bushe. Amma sai Allah ya sabkar da ruwa ya rayar da ya rayar da wannan ƙasar. To wannan yake nuna ashe duk wanda ya raya ƙasa to shi ne wala muhayil mauta wallahi zai tayar da mamata a ranar tashin alkiyama sannan ya koyan uwa daga cikin abubuwan da wannan lokaci na damana yake banta da shi shine ita wannan damana sababi ne na abin da ya shahi komi daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki su rayu domin Allah ya sanya babu wata halitta a doron ƙasa da za ta rayu face sai tana da buƙatar ruwa ruwan nan shi yake sawa ta rayu tun daga ƙasa har zuwa ‘yan adam domin za ka ji an ce an yi grave de fin sai ka ji mutane sun ce sun yi grave de fin an yi abin da ya shahi yajin aiki na cin abinci mutum zai kwana guda ko kwana biyu ko kwana uku ba zai ci abinci ba amma baka taba shi an ce an yi grave de soif ba an yi abin da ya shahi yashin aiki game da shan ruwa dole mutum yana buƙatar zuwa ruwa a koda yaushe Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul anbiya'i waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun Allah madaukakin sarki yace waja'alna mun sanya minal ma'i kulla shay'in hayyin ai mun sanya kulla shay'in dukkan komai rayuwar shi minal ma'i tana tattare da ruwa ne afala yu'minun shin mutane ba sa hankalta ku gane cewa mun sanya rayuwarku ba ta inganta ba kwa iya rayuwa sai da ruwa wannan ruwan kuma babu wanda zai iya fito da shi ko ya safkar da shi sai Allah shi kaɗai to mutane ba za ku yi imani da Allah ba kuna diba irin wannan ayoyin na Allah a nan sai ake kawo shubuha domin akwai wata rayuwa wani ɓera ne a sahara da yake rayuwa ka san ko a sahara babu ruwa sai a kawo shubuha akan cewa iya daga cikin shubuhat da turawa suke kawo wa addinin musulunci cewa to Allah ya ce waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin mun sanya komi yana da bukatar zuwa ga ruwa sai ya sha ruwa zai rayu su ce to ya aka shi wannan beren yake rayuwa a daji a sahara a lokacin da babu ruwa ya aka yake rayuwa iya daga cikin shubahatu da suke kawo amma masu raddi zuwa ga shubaha sun ba su amsa ashe da aka kama wannan bera ɗaya daga cikin nau'ukan wannan bera sai aka je aka bincika laboratoire kasar ruwa dama shi me yake da suna suna kiran shi H2O ne shine ruwa hydrogen da oxygen su ne suke haduwa su bada su bada ruwa to iska da muke shaka menene oxygen ne to abin da ya rage ga wannan abin da ya shahi beran ashe da aka bincika sai aka ga Allah ya halicce shi ne jikin shi da hydrogen a lokacin da ya shaƙi iskan nan ta oxygen idan hydrogen da oxygen suka haɗu su suke ba da ruwa to sai ya zamanto ya sha ruwa a cikin jikin shi ya rayu wannan yake nuna Allah maɗaukakin sarki ƙadirun ala kulli shay'in ne duk maganar da Allah ya faɗi wallahi ba za ka taɓa samun kuskure a ciki ba kai duk maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba za ka samu kuskure ba ballantana ko maganar da Allah madaukakin sarki ya faɗi shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi da mahaifin shi yake cewa ai la ya'ishu shay'un illa bil ma babu abin da yake rayuwa face dole sai ya sha ruwa zai rayu ya koyan uwa musulmi daga cikin abubuwan da wannan lokaci na damana yake banta da shi shi ne shi wannan lokacin lokaci ne da ya kamata a gode ma Allah maɗaukakin sarki a kuma yawaita ambaton Allah sannan kuma a yawaita addu'a zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance a lokacin da ruwa yake sabka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana yin farin ciki yana kuma gode ma Allah maɗaukakin sarki baya shagaltuwa game da kalle-kalle kaga mutum ana ruwa shi ya samu damar kallon tele ko kallon seri ko kallon balo ko wani abu makamancin haka a'a lokaci ne da ake yawaita addu'a da kuma ake yawaita gode ma Allah madaukakin sarki domin ya zo a hadisi wanda Aisha radiyallahu anha take faɗa Imam Bukhari ya fitar da shi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya ga ruwa yana sabka yana cewa Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah ka arzutar da mu ka sabkan mana da ruwa wanda yake mai amfani ruwa wanda yake mai amfani wannan ita ce addu'a da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake karantawa yayin da ruwa yake sabka za a yi ta maimaitawa Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah ka shayar da mu ruwa wanda yake mai amfani shi yasa sai an ce wasayyib abinda ake ni da asayyib shine malamai suka fassara shine al-mataru nazilu minas sama ruwan da yake safka daga sama ya zo haka a hadisin Anas dan Malik Allah ya kara yarda da shi yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ruwa yake safka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfida abin da ya shahi wani sashe daga cikin tufafin shi ruwa ya samu wannan tufafin sai ya yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai shi wannan abin iya daga cikin abin da ya shahi albarka da kuma abin da ya shahi alkawali daga, daga Allah maɗaukin sarki da yake yi na sabkar da ruwa ma'ana yana da albarka yana da amfani duk da malamai sun yi bayani mai tsawo game da hadisin hadisin yana da rauni ko mafi yawanci daga cikin malamai sun raunana shi shi yasa ba mu da bukatuwa zuwa ga yawaita bayani akan wannan hadisin Allahumma illa sai abin da ya tabbata shine mafi yawanci ruwa da yake sabka daga sama to akwai waraka a tattare da shi zaka iya tarar ruwa musamman in ruwan harko ne ka tare shi a cikin wani kofi ko wani abin da ya shayi wani abu makamancin haka ka sha akwai lahiya sannan kuma ka yi wanka da shi yana karya sihiri irin wannan ruwa to kaga abin da ya kamata kenan mu ringa yi sannan kuma mu sani cewa shi wannan lokaci na damana abinda yake banta da shi wannan ko kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Shafi ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku nemi addu'a ku nemi Allah ya karba muku addu'o'in ku a lokacin da ruwa yake sabka domin a wannan lokacin addu'a ana karbarta iya daga cikin sababin da ake karɓar addu'a shine a lokacin da ruwa yake sabka ashe kaga lokacin da ruwa yake sabka a wannan lokacin ne kake da bukata ka yi ta yin addu'a ka yi ta kai kukanka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Ya koyan uwa daga cikin kuma abubuwan da wannan lokaci na damana yake ɓanta shi ne shi wannan lokacin, lokaci ne da yake tunatar da mu cewa lalle yawaita istighfari a wannan wajen, sababi ne da zai sa Allah ya safkan mana da ruwa. Domin ya tabbata a lokacin annabi Nuh alaihi salatu wassalam yake gaya ma al'ummarsa lokacin da Allah maɗaukin sarki yake ba mu labari a cikin suratu Nuh, annabi Nuh yake cewa faƙultu, stagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ku yi ga ku nemi gafarar Ubangijinku, ku yi ta istighfari zuwa ga abin da ya shayi Ubangijinku, domin shi ya kasance ghaffaran ne mai yawan abin da ya shayi gafarta ma bayinsa ne. Ku yawaita wannan, in kun yi haka, sai Allah maɗaukin sarki ya ce, Yursilis sama'a alaikum midirara. Allah maɗaukakin sarki zai sabkan muku da ruwa daga sama a lokacin da kuka yawaita istighfari ga Allah sannan kuma wa yumjidukum bi amwalin sannan kuma zai arzuta ku da dukiya wa banina da a'a wa yaj'al lakum jannatin sannan ya sanya muku abin da ya shahi jannat lambuna garkoki su rayu garake su rayu abin da ya shahi Uh, gonakai su rayu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya ja'allakum anhara Allah maɗaukakin sarki zai sanya muku ƙoramu na ruwa zaka ji an ce ruwa ya samu ba a wahalar ruwa a lokacin da ruwa yake sabka to kaga wannan yake nuna ashe sababi ne da yake sawa Allah ya sabkar da ruwa shine mutane su yawaita ambaton Allah su yawaita istighfari zuwa ga Allah shi yasa wani yazo zuwa ga Hasanul Basri yake kuka a gare shi yake kai mushi koken cewa ya Hasanul Basri muna roƙon ina talauci ya dame ni wani abu na talauci ban samun wadatuwa in ci yadda kaina ballantana in ci yadda iyalaina min ya kamata in yi sai yace mishi istaghfirillah ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ka je ka nemi gafara ga Allah maɗaukakin sarki wani ya zo wajen shi ya kai mushi koken cewa kuma ai bana da 'ya'ya, ina roƙon Allah ya bani 'ya'ya har yanzu shiru shiru shiru sai ya ce mishi istaghfirillah ka je ka nemi gafarar Allah ka yawaita istighfari wani haka ya zo yana kai kuka game da abin da ya shahi ruwan sama sai ya ce mishi istaghfirillah ka je dai ka yi mi ka roƙi Allah ka roƙi Allah maɗaukin sarki ya gafarta maka to ya ku uwa musulmi wace irin wasiya ce wannan mai girma duk wani abu na alkhairi zaka ga idan aka zo ana kai kuka zuwa gare shi za a ce ka je ka yi mi astaghfirullah kai ta yawaita istighfari wannan yake nuna ashe mu yawaita istighfari domin akwai mi akwai alkhairi a ciki shi yasa Umar ibn al Aziz rahmatullahi alaihi yake cewa qayyidu ni'amallahi bishukri ya ce ku ƙayyade ni'imomin Allah maɗaukin sarki da ambaton da godiya ga Allah maɗaukakin sarki, domin a duk lokacin da Allah ya yi muku ni'ima, a lokacin da ni'ima ta sabka a gare ku me ya kamata ku shi ne ku gode ma Allah maɗaukin sarki, godiya ga Allah maɗaukin sarki a lokacin da ni, a lokacin da ruwa ya sabka. Idan ka gode ma Allah, to Allah zai ƙara maka, shi yasa yake cewa fashukuru sababu ziyada. Shi godiya ga Allah sababi ne da yake sawa Allah ya ƙara muku daga cikin wannan ni'imar da ya ba ku ada. amma wal kufranu sabab sababu sababu zawal shi kuma kafircewa kin godiya ga Allah kin gode ma Allah akan ni'imar da yayi maka shi kuma yana kawo ni'imar nan da ta same ka kuma ta gushe ne kana tunanin ni'ima ta same ka ta dukiya ko ta lafiya ko ta wani abu makamancin haka ta ilimi amma baka gode ma Allah to wannan a dalilin kin gode ma Allah Allah yana iya tafiyar da abin da ya shahi wannan ni'ima kana tunanin kana da kuɗi sai Allah ya amshe kuɗinsa kana tunanin kana da ilimi sai Allah maɗaukin sarki ya jarrabe ka da rishin ilimi ko rishin aiki da wannan ilimin kana tunanin kana da lafiya sai Allah maɗaukin sarki ya jarrabe ka da wannan rishin lafiya da rishin lafiya wannan lafiyar da tafiyata shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa la in shakartum la azidannakum tabbas idan kuka gode mini akan ni'imomi da na muku wallahi la'azidannakum ni mai ƙara muku ni'ima ne wala in kafartum amma idan kuka kafirce kuka ki gode mini to inna azabi lashadid Allah madaukin sarki yace ku sani wa lalle azabata ita wannan azaban lashadid wallahi mai tsanani ce in ta kama ku za ku samu matsala to ya ku yan uwa musulmi iya daga cikin abin da ya kamata mu sani cewa shi wannan lokaci na damana ni'ima ce mai girma daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukin sarki yake mana, sannan kuma amana ce wadda ya waje ba a gare mu cewa mu gode ma Allah, domin Allah ya ba mu amana ne sannan kuma mu yi mushi biyayya. Labil ma'asi, kada mu saba mushi, kada kuma abin da ya shayin mu gafala da wasu abubuwa. Shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Idan da mutanen gari za su yi imani sun yi imani da Allah sannan wattaqau su yi abin da ya shahi su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah su gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya yi musu to Allah madaukin sarki yace la fatahna alaihim barakatin minas sama minas sama'i wal ard zamu samu zamu bude musu albarka kofofin albarka daga sammai da kasai sai kuga albarka tana ta sabka tana fitowa daga ƙasa ko kuma daga sama to ya koyan uwa musulmi mu sani cewa al-Imam Ibn al-Qayyim yana cewa ita godiya ash-shukru harisun ni'matil mawjuda yace shi godiya wani mai gadi ne da yake gadin ni'ima da Allah ya yi maka samun miya ga ni'ima nan ka ganta Allah ya yi maka to gode ma Allah kamar wani mai gadi ne da zaka sa ya kiyaye maka wannan abu amma yake cewa wa jalibun ni'matil mafquda yace kuma ita wannan godiyar har yanzu kamar wani mai gadi ne ko wani sababi ne wanda zai ringa kawo maka abin da ya shahi ni'ima wadda take baka da ita a lokacin da kake gode ma Allah gashi Allah ya maka ni'imar kaza ka gode ma Allah to zai zai kare wannan ni'imar sannan kuma zai janyo maka wata sabuwar ni'ima wadda baka ma san da ita ba to sai dai mu sani cewa alo ana samun lokacin da ruwa zai yi yawa kaje ana ta kuka ruwa yayi yawa ka san dan adam dama Allah madaukin sarki kadai yake iya mishi duk wani dan adam wallahi Allah kadai zai iya mishi idan zaka zamanto kana yawan dariya kullum dariya kake kullum sai mutane sai su ce to shi bai da komai sai yawan dariya kuma idan za ka yi kiffe ka kame ba ka dariya kuma sai su ce kai wani wallahi ko dariya ba ya yi a takaice ba abin da za ka yi ka yi mi ka burge mutane kawai ka burge Allah to shi yasa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne yake mi shi kaɗai ne yake iya ma bawa to hatta bayi hatta Allah maɗaukakin sarki ba a mi ana tunanin cewa ba zai wasu daga cikin mutane wanda suka halaka suna tunanin Allah maɗaukin sarki ba zai yi mi ba, ba zai iya musu ba, to mu sani cewa fa, shi wannan lokaci na damana, idan ruwan nan ya yawa, akwai addu'ar da ake yi, domin ya tabbata a lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana kamar irin rana mai kamar irin cewa ba wai don muna kwatanta wannan rana da lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba, a'a, saboda ta kasance ranar Juma'a ne. Zalla yake addu'a wani ya zo yana koke akan ruwa suna buƙatar ruwa, wanzu Allah ya roƙi Allah, Allah ya safkar da ruwa, sai ga ruwa yana ta safka, ana ta ruwa, ana ta ruwa, ana ta ruwa, ruwa kuma sai ya zamanta ruwa ya yi yawa. Sai ga wannan bawan Allah kuma ya zo yana roƙon yana kai kuka ga manzon Allah a roƙi Allah maɗaukin sarki ruwan nan ya yi yawa. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah kuma wannan ruwan ya zamanto ba wai cikin gari bai koma bayan gari. to daga cikin addu'ar da ake shine Allah madauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine idan ruwa yayi yawa sai a ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ruwan nan yayi yawa a gare mu a dauke shi daga gare mu kada a yi shi akan mu a maida shi gefen gari اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر Allah maɗaukin sarki wannan ruwan a yi shi a daji sannan a yi shi a gonakai inda abin da ya shayi itace suke hutarwa sannan a yi shi a wajen duwatsu amma ba a gare mu ba ashe ga addu'ar da ya kamata a runga yawan yi a lokacin da abin da ya shahi ruwa yayi yawa sannan mu sani ya ku 'yan uwa musulmi a lokacin da ruwa yake zauwa akwai alamu da yake nuna cewa za a yi ruwa kamar daga ciki akwai abin da ya shahi iska za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya tayar da iska ana ganin alamunta ga ta nan za ta zo to ba wai jin daɗi ake ko kuma wasu abubuwa ake ba akwai addu'ar da ake yi a lokacin da aka ga wannan iska manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine mutum zai ce Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah lalle ni ina roƙonka duk alkhairin da ke cikin wannan iska wa a'udhu bika min sharriha kuma ina roƙonka ka kare ni daga dukkan sharrin da ke cikin wannan abin da ya shahi wannan iska da take tasowa to akwai addu'a ta tabbata wannan ka karanta daidai nan ya isa amma kuma ya zo a wata ruwaya zaka ƙara da cewa Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka duk alkhairin da ke cikin wannan iska wa duk alkhairin wannan iska wa khaira ma fiha da duk alkhairin da ke cikin wannan iska wa khaira ma ursilat bihi da kuma dukkan alkhairin da aka aiko wannan iska da shi sannan kuma wa na'udhu bika min sharriha ya Allah ina roƙonka ka kare ni daga sharrin ita wannan iska a karan kanta wa sharri ma fiha ka kare ni kuma daga sharrin da ke cikin wannan iskar wa sharri ma ursilati bihi kuma ya Allah ka kare ni daga sharrin da aka aiko wannan iska da shi domin Allah madaukin sarki ya tabbata an hallakar da wasu mutane da ruwa baka san me zai sabka a cikin wannan iska da kake gani ba ko wannan ruwa da kake gani ashe abin da ya kamata shine mu ringa wannan addu'a iya daga cikin ladabi da ake idan an ga wannan iska sannan ya koyan uwa musulmi mu sani akwai kuma addu'ar da ake a lokacin da ake ruwa kamar yadda muka ambata Allahumma sayyiban nafi'a to a lokacin da ruwa yake sabka akwai wani abu da ake yi shine na ƙara ana cewa tarwatsa ko wani abu makamanci haka arra'adu kenan tana yin ƙara to in an shi karan nan ba firgici ake ba kamar yadda zaka ga 'yan uwa mata ana tsoro ba firgici ake ko ayi wani abu kaza ko ayi ihu ba a'a akwai addu'a da Allah madaukake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wace addu'a ce shine zaka ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifa min khifati Allah madaukakin sarki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan addu'a subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi subhana tsarki tsarkin zati tasbihi ya tabbata subhana allazi ga Allah wanda allazi yusabbihu ar-ra'du wanda ita wannan tsawa ar-ra'dun nan ita kanta tana yin tasbihi ne ga Allah bihamdihi da godiya kuma gare shi sai wal mala'ikatu min khifatihi kuma mala'iku su ma suna yin tasbihi ga Allah saboda tsoron wannan abu shi yasa ga addu'ar da ake karantawa in an shi wannan sannan kuma bayan ruwa ya ƙare kuma ana yin addu'a idan an yi ruwa an ƙare za a ce mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi mun samu ruwa ne da falala Allah sannan kuma da rahamar Allah to ya ku uwa musulmi wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suka keɓanci ruwan sama wanda ya kamata mu ringa kula da su na aikatawa mu aikata sai dai anan ina jan hankali gare mu gabaki ɗaya da mu zamanto masu rahama a lokacin ruwa, domin za ka ga a lokacin da ruwa yake safka, ko bayan ruwa ya safka, sai ka ga mutane muna zalimta kawunanmu a ciki. Daga cikin nau'i na zalunci da mutane suke yi a wannan lokaci na ruwa shi ne za ka ga mutane idan ruwa ya taso suna da shara a gida, sai a tattaro shara a zuba a waje, wai da sunan ruwa ya tafi da ita. baka san inda ruwa zai kai wannan sharar ba zai iya kaiwa gidan wani ko zai iya kaiwa kofar gidan wani ko zai iya kaiwa majalisar da wasu suke zama wannan sharar kuma ka cutar da su kuma wallahi sai an biya musu haƙƙinsu a ranar tashin algama shi yasa wallahi mu kiyaye sai kawo mutane wai ana ƙoƙari idan ruwa ya taso ana zuba shara wai ruwa ya tafi da ita to in ruwa ya tafi da ita ina zai ajiye ta sai kaga kai baka so ruwa ya aje maka dauda a gida amma kuma ka zubar da dauda kuma ruwan ya kai ta wani gida kaga kai ne sababi kuma wallahi sai Allah madaukakin sarki yayi ne ya kwatar da mutane da haƙƙin su a irin gidashe da adakwai na yanzu ko unguwanni ruwa baya hucewa ko wani abu makamancin haka dan mutum yana da kuɗi dan kai alhaji ne ko wani abu makamancin haka wai ana so a tona waje saboda ruwa a yi hanyar ruwa saboda ruwa ya ringa hucewa a'a wai kaga mutum yana haɗa shi ba zai yarda a tona mishi kofar gidan shi ba amma shi zai je ya ɗauko laterit da rere da ƙasa ya zuba a kowar gidan shi gidan shi yayi tudu yanda in ruwa ya zo zai hana ruwa ya huce ya cuci kuma wasu al'umma da suke da suke makwabtan shi talakawa ko wani abu makamancin haka wallahi wannan duk iya daga cikin nau'i na zalunci da ake yi zaka wa muna kuka shugabanni suna zaluntar mu mu ma muna zaluntar na ƙasa da mu shi yasa Allah yake jarraban mu da masu zalunci kuma shugabannin mu su ta zalunci mu su ta zaluntar mu shi yasa sai mun ji tausayin bayi ɗan uwan mu domin Allah maɗaukakin sarki yana tausayin bayansa, inna Allah fi auni al'abdi, lalle Allah yana cikin taimakon bawa, ma kana al'abdu fi auni a haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, matuƙar shi wannan bawan yana tausayi yana taimakon ɗan uwansa, to kai da baka taimakon ‘yan uwanka, kana ƙoƙarin musguna musu ma, to kaga ashe ka buɗe ƙofa ne Allah maɗaukin sarki kai ma ya safkan maka da bala'i. wannan ba daidai bane ba ya kamata mu kiyaye irin wannan abubuwan ko kuma masu abin hawa sai ka mutane suna zaune kai kana cikin mota kana tuki sai ka zo da gudu alhali ruwa ya taru a wannan wajen kai baka so ruwa ya watsun maka amma sai ka zo da gudu ka bi cikin ruwa akwai wani a kafa yake ya zo hucewa sai ka watsa mishi ruwa wannan duk iya daga cikin nau'i na zalunci da muke ya kamata mu kiyaye in ka zo wuciya ka wuce a hankali yanda ba za ka watsa ma wasu ba ya za a yi kai abin da ba ka so a yi maka kuma ka ringa wani kuma har mutum ya zo yana alfahari ko yana wai damuwa wai wasu suna zalunta su kai kuma ga abin da kake na zalunci a zalunci babu karami babu babba duk wani zalunci zalunci sunan shi duk yanda ka zalunci mutum ko ya ne ne sai an sai sai Allah madaukin sarki ya biya mishi hakkin shi shi yasa wallahi mu kiyaye a wannan lokaci lokaci ne da ya kamata mu ji tausayin ƴan uwanmu kana da hali kana da arziki za ka iya samun masu kuɗi a unguwa, suna iya su gyara unguwa, su gyara yadda ruwa zai iya wucewa, amma ba su yi. Wannan baya daga cikin karantarwar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam baya kuma daga cikin ɗabi'a ta musulmin ƙwarai. Ɗabi'a ta musulmin ƙwarai shine a kullum ana son shi ya zamanto mai kyaukyawan halaye, iya daga cikin halaye masu kyau shine ka taimaki ɗan uwanka baya da hali gidan shi ko ƙofar gidan shi ruwa yana taruwa kai da Allah ya baka hali kana da ikon ka gyara hanya to a gyara amma kaga har ana ƙoƙarin a zo a gyara talakawan nan za su yi rami ko hanyar ruwa don ruwa ya ringa wuce amma a ringa hana su saboda wai kashi mutum yana hitarwa wai shi ba za a tona mishi kowai gidan shi ba ba za a mishi kaza kaza da sauransu ba ya kamata mu kiyaye irin wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shi yasa ya koyan uwa musulmi a wannan lokaci na abin da ya shahida mana to ya kamata mu zamanto masu abin da ya shahi tausayi na bayan Allah waɗanda suke ƙasa da mu. Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon taimaka ma junanmu, Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga cuta ma junanmu da zalumta junanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مج... غدقا مجللا غدقا مجللا صحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم اجعله رحمة ولا تجعله عذابا اللهم اجعله رحمة ولا تجعله عذابا اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد وبركة للعباد والبلاد اللهم أصلح أهوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله